assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna da 'yan uwa masu larurori da rashin lafiya da suke buƙatar a taimaka musu da addu'a muna fatan duk wanda yake da larura ko bai da lafiya a cikinmu ko a wajenmu allah ya ba shi lafiya allah ka ba mu lafiyar da za mu bauta maka Allah idan ka jarrabe mu da ciwo ka ba mu haƙuri da ciwon ka ba mu yadda za mu kula da ciwon ka kashe tasirin ciwon akan hana mu yi maka bauta kuma kai mana jinkiri mai albarka wannan ce malam da Allah ina so a ƙara min bayani akan falalar raka'atan fajiri kuma raka'a nawa ne kuma me ake a karatunta raka'atan fajiri ita ce rakawai guda biyu da ake kafin asubahi tana da falala hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta fi duniya da abin da ke cikinta kamar idan mutum ya rasa ta da ya rasa ta wanda ya rasa duniya gaba daya da abin da ke cikinta inda a ce akwai wanda zai mallaki duniya a cikinmu da abin da ke cikinta to da ya barraka a tanin fajiri ta kubuce masa bai yi ta ba to gwanda a kwace masa duniya da abin da ke cikin duniya gaba daya yanzu wannan musulmi ai bai kamata ya sakaci da wannan ba bai kamata ya wasa da ita ba amma abin tausayi na sama za ka tausayawa wanda yake zuwa sallah asuba kullum a makare wani zai baro gida a gigice a gaggauce bai yi raka a tanin fajirin ba a gida sai ya zo kullum shi dan buga bodi ne a baya yake yau haka gobe haka sai ya jera sati biyar ka ta alfajir ba bai yi a gida ba bai a masallaci ba to kamar kana asarar yawan abin da ka bari kamar kana asarar duniya da abin da ke cikinta kuma ita raka ta alfajir fa a ka'ida ma idan mutum musafiri ne matafiyi ne ba sai ya sallar nafila ba amma wasu malamai suka ce saboda karfinta an samu annabi yana yin ta duk da cewa matafiyi ne amma yana yin ta saboda falalarta sannan ita sallah ce da ake yin ta a takaice ita kam nassi ya zo cewa a yi ta a takaice kar a tsawaita a wata riwaya aka ce matan annabi suka ce suna ma jin anya annabi ma yana karanta fatiha a cikin kowace raka'a ko a ciki to sai dai akwai nassin da ya tabbatar da ba a yin sallah ba a karanta fatiha ba da haka wannan kuma shi zai doge cewa ai lalle yana yin fatiha to sai dai yana yin tarjame da gaggawa a wata riwaya aka ce ana iya karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun fatiha da qul huwallahu ahad a wata riwaya da fatiha da wasu ayoyi a cikin wasu surori kamar yadda aka faɗa al-muhim in ka yi ta da fatiha da sura kowace sura ta yi idan ka yi raka a tani fajiri fatiha kadai allahu akbar awalar dalilin amin allahu akbar kai ruku'i ka gama wannan ma ta yi sannan raka a biyu ce kuma ana yin ta kafin asubahi wanda izo masallaci ya tarar da liman yana sallah ta asubahi duk da asubahi ana jan sallah bai halatta ba ya koma gefen masallaci ya yi maza-maza ya yi raka a tanin fajirin sai zo ya jona wai dan shi baya son bayan sallah asuba ya daɗa maimaita wata nafila bai halatta ba idan uqimati sala fala salata illa maktuba idan an tsaye da sallah Allah ya ce annabi ya ce babu wata sallah sai ta farilla din sannan suka ce duk abin da bawa zai samu a cikin sallar nafila ko rabin rabin rabin rabin rabin abin da zai samu a cikin wato a cikin nafila ko rabin rabin rabin abin da zai samu a cikin farilla bai ba lokacin da ka bata kana yi a nafila din nan ka yi asara babbar asara da ka bari wannan farillar tana ta tafiya ba tare da ka jona a ci ba kuskure ne mutum sai ya makale a gefe sai ya ce bari ai zai iya gama rakata na fajirin sa kafin ai ruku'i wannan ba dai amma in kana gida ka kabbara ta kafin a idar da sallah ko kafin a kabbara sallah ka fara zaka iya karisawa kun fahimce ni wasu ce ma in ma ka fara wata sallah ta nafila ana sallah farilla babu sallar babu ita kamar yaya ana sallar farilla wani yana ta nafila a masallaci babu ita haka wasu malamai suka ce me dalili suka ce annabi yace fala salata babu sallah suka ce ba wani fassara ban da wannan babu sallah to wasu masu tawili suka ce ai la salata kamila ake nufi babu sallah cikakkiya suka ce ai wannan tawili ne kamilan karo shi kuka yi annabi cewa dai ba sallah kawai to ya kamata mu kula tana da falala sannan ana iya rama ta ko da ba a yi ta ba kun ga ba a yin sallan nafila bayan asuba a ka'ida amma ya halatta a rama raka'atan alfajr ya halatta a rama raka'atan alfajr wannan ba Allah yake ce assalamu alaikum a cikin bayanin karatunka na satin da ya gabata kenan ya halatta a cikin azumi idan mutum ya zo masallaci an gama sallar isha'i an fara sallar tarawihi kenan mutum zai iya bin jam'in tarawihi da niyyar sallar isha'i eh zai iya bi ai mun karanta da ku a baya halaccin mai nafila ya bi mai farilla mai farilla ya bi mai nafila ya halatta daman ai dan ka samu falalar jam'i ma sai ka bi su su raka a biyun su an gane ka bi su su raka a biyun su in sun yi sallama sai ka tashi ka karo raka a biyu shikenan ka samu kuma jam'i kawai dai matsalar da za ka samu idan limamin mai haɗe raka'a hudu ne a sallama ɗaya to nan kuma sai in ka rubuto tambayar a baka amsar yadda za ka yi wannan ya ce assalamu alaikum allah ƙara maka lafiya da nisan kwana ya ce ni ne na manta sallar juma'a na yi ta ina da janaba to malam yanzu zan sake sallar ne kwarai kuwa duk wanda ya sallar juma'a kowace sallah in dai da janaba a jikinsa bai da tsarki janaba bai da tsarki kenan ba bai da alwala ba to ba ka da alwala ma in kai sallah ba ta yi ba to ina ga kuma janaba ce a jikinka kai sallar ma babu tsarki gaba ɗaya tsarkin da shi zai kwalifayin ɗinka ka yi alwala to babu ma tsarkin gaba daya yanzu wannan mace irin rafkana ne mutum ya zo masallacin juma'a da janaba a jikinsa wace irin rafkana ce wannan Allah kiyaye sallaka bata yi ba ka sha hudu ba kam Allah zai ba da lada na saurare amma juma'a ka bata yi ba akwai sallar azhar a kanka amma kana da uzuri tun da manta kai sai ka yi sallar azhar ka je ka yi wanka sai ka yi sallar azhar wannan ya ce Allah ya kara malar lafiya da nisan kwana ya ce kuma Allah kare kare sharin magiya ya ce tambaya nan shi ne wai wace ibada ce ta fi sallar dare falala sallar farilla sallar farilla ta fi sallar dare duk wani abu na nafila darajarsa bai kai na farilla ba wanzan Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi hadisin qudsi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alayhi bawa na bai taba samun kusanci da ni ba ya zo ya aikata wani abu ya samu kusa da ni ba irin irin ya aikata abin da na farlanta masa da haka in a cikin ibada ne to ai ba a kwatanta sallar dare da sallar farilla kamar yanzu mutum ne ya tashi kwana yana sallar dare amma ya makara sallar asuba a ina bai yi ba a cikin salloli fa ba ya ita ita kuma in a cikin salloli ne sallar dare ita kuma ita ce a gaba ita sallar dare malamai suka ce duk mai yin ta insha Allah ba zai shiga wuta ba Allahu akbar mai yin ta insha Allah in ya lazimce ta bai zai shiga wata ba me dalili suka ce hadisin abdullahi dan umar da ya mafarki ya ce wata rana allah ya nuna masa wutan jahannama ya ce na ganta wata rijiya ce kamar rijiya mai wawakakken baki ga zurfi ga wuta ga mutane a ciki ana jefa su an yi layi a tsunduma wannan wannan ya hisabinsa ya kama aljanna a tura shi wannan a sa shi ya ce ina cikin bacci kafin a zo kaina sai na farka ya ce abin ya dame shi ya zo ya ga annabi shi bai san meye matsayinsa ba kar ka manta wannan fa sahabi ne abdullahi dan umar amma yana tsoron ƙarshen mafarkin me zai faru kamar umar ne da wani ya zo lokacin da umar zai bar duniya an soke shi kafin ya mutu ina yana cewa ka ji daɗi ka yi futuhatul islamiyya kai ne khalifan annabi muhammadu kai ne manzon Allah ya ce da akwai annabi bayana da kai ne annabin kai ne kaza kai ne kaza ya ce da umar umar ya ce shi kai kama bakinka ni yau in na mutu na je wajen Allah aka auna aikina da ladana da zunubina suka yi daidai ma to ni na gode wa Allah ya ce in dai aka auna ladana da zunubina suka yi daidai to ni na gode wa Allah ina jiran mashi'ar Allah da taimakon Allah da agajin Allah umar yake faɗan wannan sai wani waye da ɗan carbinsa an bashi wani wuridi wai zai shiga aljanna wai shi da annabi wai kafada da kafada kana yaudarar kanka makaryaci ko a ce wai shi wai wannan wai wani zakiru ne wai ya kai wani matsayin da shi shi Allah ne ma shi matsayin shi Allah ne ma akwai wanda wuridin ma baya yi shirme to a nan gurin sai manzan Allah ya ce da shi a cikin hadisin ni'imar rajulu abdullahi law kana yusalli min al-layli madalla da mutum abdullahi ina ma da kana sallar dare to sai suke ta sharhi suka ce to ashe sallar dare tana tsare mutum daga me daga shiga wuta Allah samu a cikin yan aljanna wannan yace custom yana zuwa shagon mu sayan kaya ai kwastoma kai yana zuwa shagonsu sayan kaya idan ya zo abin da yake neman saya babu shi kwastoma ɗin ai kayan ya ƙare sai na ce masa zan nemo masa ya zauna ya jira ni zan samo masa a wani shago sai na tashi sai na je na samo masa sai na ƙara masa naira ɗari mai hukuncin haka ba laifi ai ka masa aiki ka shagaltu da aikinsa kuma ba kayi na yi kayi watan da zuwa ya shagon ka yayi ka zo ka ce babu bari ka nemo tashin da ka yi ka taka ka je ka wahala ka nemo sai ka kawo masa sai ka siyo kayan ana sai da shi dubu goma ne sai ka siye shi a dubu tara ko dubu goma ka siya ka kawo mai kace dubu goma da ɗari biyu ko da ɗari biyar babu laifi to in karɓowa yi wannan daban yawwa shi wannan hukuncinsa daban idan karɓowa ya yi zai yi masa bayani cewa na karɓo maka kayan nan a kuɗi kaza amma na ɗora wani abu ribata me ribar taka wahalar da ka sha ina so ku gane a shari'a ya halatta mutum ya dora wa wani riba idan ya wahala kun fahimci wannan sannan laifin yana zama haram ne sosai idan ya zama ya karbi kudin kwastoman ya je ya sayo da kudin kwastoman amma idan mutum ya tashi ya je shagon daman kuna kasuwanci da shi ina sai da wato yadi ne a wurina ya ƙare sai ka zo sai na ce jira sai na je na siyo a wajen abokina watakila ma na siyo guda uku ko guda hudu sai na zo na siyar maka na ƙara maka ba wanda zai ce haram ne halal ne saboda ai kai ma ka yi amfani da kuɗinka ne ka saya ko kuma ka yi amfani da mutuncinka aka baka a matsayin bashi don ya halatta ka karɓo kaya bashi an sayar maka a bashi ka zo ka sayar kuɗi hannu kuma ka ƙara kuɗi kai ka karɓe shi a bashi ka zo ka sayar wa wani kuɗi hannu ka ƙara masa kuɗi saboda wannan zurubtun da zirga-zirgan da kai da wahalan da kai ya halatta ka ci wannan kuɗi amma wanda bai halatta ba shine wanda suke zuwa su tsare mutanen ƙauye a bakin kasuwa su karɓi kuɗinsu su ce bari in je in siyo maka sai ya je ya yi amfani da kudinsa ya yi kasuwar kuma ya lafka masa kudi a kai watakila ma ya bashi lemo coca cola ce dan sha wannan ashe zai fidda kudin coca cola ne har da kari a ciki to irin wannan kayi na yi da malamai suke bayani wannan kan bai halatta ba wato akwai nau'i na kasuwanci da yawa da mutane suke yi suna yin kuskure amma da za su gyara yanzu misali duk wanda zai ce kawo mun kaya kaza kawo mun ko siyo min kaya kaza to sai kake so ka yi kasuwa a ciki shikenan sai ka ce to sai ka tafi kasuwa sai ka je ka yi cinikin kayan kai a karan kanka ka siye shi in kana da kuɗi ka bayar in babu ka ce alhaji ma na bacin wannan kaya nawa ka sayar min kaza ne sai ka karɓo kayan ka ƙona mai ka je kasuwa watakila ka buga waya kun yi bagenin kun yi ciniki sai ka taho kayan an sayar maka shi a dubu ashirin sai ka ce wa wannan dubu ashirin da biyu ne halal ne tunda zuwa kai ka je ka siyo kuma ka yi wahala ka ɗora wahala ka a kai wannan ba laifi ba ne wanne ne ya zama laifi ba da izinin mutum ba ka karbi kuɗin shi ka shiga kasuwa da cewa aiken ka yi kawai fatul bari je ka siyo min katan ɗin ruwa sai ka je ka siyo shi na baka dubu biyu sai ka je ka siyo shi a dubu ɗaya da ɗari biyar sai ka soke ɗari biyar kaga da kuɗi na kai kasuwanci ba da yadda ta ba to za ka iya cewa to ni kuma wahalar da na yi fa to ai ni kuma aiken ka ne ai na isa na aike ka fi sabilillahi kai to in baka yi fi sabilillahi ba sai ka ce to a biya ni kuɗin mota da kuɗin babur ɗin da na yi wani kuma zai ce gaskiya ba zan iya bayani ba to shi da ba za ka iya bayani ba wannan kai kai ta shafa kai ta jiyo Allah gane da wannan ya ce mace ce ta sha azumin ramadan to yanzu kuma muna watan sha'ban ita kuma a menene bai wuce sauran sati biyu ba ta haihu to kaga dai dole za a samu matsala ramadan zai zo tana cikin jego da shayarwa shin malaya za ta yi ramawa za ta yi ko ciyarwa ramawa za ta yi sai ta ci gaba da cinta da shanta da shayar da jaririnta in allah ya sa ta gama shayar da shi lafiya ya yi kwari sai ta ci gaba da rama azuminta ba wai ciyarwa za ta yi ba kuma akwai maza da suke zuwa kawai sai namiji ya je ba wa matarsa fatawa kawai ya ce ki ciyar ba na ce ki ciyar ba ai ba ai ba harka ka bace ai malamai za ka tambaya yawwa malamai za ka tambaya za ka ramawa za ki ba ciyarwa za ki ba shi ne zance mafi inganci ko suna dan bada sassauci a ciyar din amma dai abin da ya fi inganci shine a rama wa anta sumu khairul lakum Allah kara maka lafiya da imani tambaya ta anan ita ce wani malami ya ce wai ba a nafila yayin da ake hudubar juma'a kuma na ji an ce za a iya yi menene gaskiya wasu suna da fahimtar cewa idan ana hudubar juma'a an hana a yi wani komai in ana hudubar juma'a to sai suka ɗauki wannan ra'ayin komai ɗin nan sai suka sa har yin sallah ma a ciki tunda ka gani ba za ka yi karatun ƙur'ani ba ana hudubar juma'a ko istighfari kai ta astaghfirullah astaghfirullah za ga wasu na yi kuskure ne shaurara kawai ake ko subhanallahi subhanallahi ana hudubar juma'a ba a yi saurara kawai ake yi to an ce karkai komai to sai suka ce koman nan hadda sallah ma karkai da haka su a mazhabarsu in ana hudu ba juma'a sai ka zo ka tarar ana hudu ba zama za ka yi kun fahimce ni wannan ra'ayi ne ɗaya daga cikin maganganun malamai ra'ayi ne biyu suka ce a ya halatta mutum ya sallar nafila ko da liman yana hudu ba juma'a nassin da ya ce a yi shiru a saurara shi kuma shine ya ce in ɗayanku ya zo masallaci إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب أو تروار لمن ينخطب فلا يجلس كريه يدي زونا حتى السيء يصلي ركعتين يا ركع أبي أو تروار إن تيمكو يذو مسلاتي kada ya zauna sai ya yi gaisuwar masallaci to tunda an ce ya yi sai ya yi ina fata ana fahimta kenan umarni ne ya ce shari'a ce ta ce da haka zance mafi inganci ka ɗauki ra'ayin malamin da ya ce maka za a iya yi wanda ya ce ma ba a yi shi kuma ya rike wani ra'ayi ne amma mai rauni daga cikin maganganun malamai tambaya ta ƙarshe wannan ya ce idan mutum yana azumin nafila sai ya manta ya ci abinci wai shi ne wasu suka ce wai azuminsa ya karye wasu kuma suka ce bai karye ba malam dan allah wanne ne ya fi inganci wanda ya fi inganci shine bai karye ba wanda yake azumin nafila ko yake azumin farilla sai ya manta ya ci abinci ko ya sha hadisi ne karara annabin rahama sallallahu alaihi sallama ya faɗa idan ɗayanku yana azumi fa nasiya ya manta fa akala aw shariba ya ci ko ya sha falyutimma saumahu ya kammala me ya kammala inda ya karye za a ce ya kammala ya kammala azuminsa fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi Allah ne ya shayar da shi to yaya ga hadisi karara wani zai zo yana ta wani tawile tawile duk wanda Allah ya sa yana azumi ya manta ta farilla ko nafila ya ci abinci in ya tuna kawai ya ce alhamdulillah ya dora kawai Allah ne ya duba yanayinka ya ga za ka galabaita ya mantar da kai ya sa ka ɗebi ɗumaminka mai kyau ko ka ci abincinka wallahi malam ka ci gaba in ka ci abinci kai kai wa kanka ka kammala annabi ya ce ka cika azuminka a wata riwaya ma babu ramuwa a kanka wannan shine maganar da ya fi inganci ko ka manta ka je ka ɗaga kwalbar coca cola ka sha ko wata ran ka zo kana yin alwala ka zo kuskura baki ka ji ruwan da ɗan sanyi ka ɗan ƙara haka sai da ka gama sallah ma sai ka tuno ka dan sha ba komai ci gaba da kar ma ka gaya kowa kawai ko abinci ka sa aka zuba ma ka ci ka koshi sai da ka gama kada cokali sai ka tuno subhanallah azumi nake ka ci gaba da azumin ka Allah ne ya ciyar da kai in ji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh